أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce ƙarja akun basairu min rabbikum haƙiƙa basa'ir ai hujjat hujjoji masu ganarwa sun zo muku daga ubangijinku sai aka mai da hujjoji hujjoji abu ne da ba a ganin su amma sai aka kira su da basairu kamar irin hujjojin da Allah yake jerowa a cikin alƙur'ani da yake bayyanawa ya kamata a ce kowane kafiri ma ya gansu ya- sun- ya gamsu da su wato kamar abubuwa ne a fili kamar annaha amrun hissi kamar za a iya taba su hujjojin da Allah yake jera wa kafirai Allah ce duk hujjoji mun jero muku sun zo muku daga ubangijinku ga hujjoji nan na kauniya ga sama ga ƙasa ga kudu ga arewa ga abubuwa na halittun Allah nan waɗanda Allah ba mai jayayya da Allah a kansu idan yanzu mutum an ce waye sama ka ce Allah ne ya yi ya ce ba shi ne ya ba ya ce to gaya mu wanda ya yi ba a taɓa samun wani ya yi duk kafircinsa ya ce shi ya sama ba ko fir'auna bai ce shi ya sama ba ko shi ya ƙasa ba duk babu wannan to tunda abu ne an gan shi gashi kowa bai zo ya ce nasa ba ne shi ya zo ya ce ni nawa ne ba sai abin masa ba to hujjoji ne bayyanannu ga su nan sun zo muku daga ubangijinku in ji Allah ina ce ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza ko ba mai jayayya da ni to faman absara Allah ya ce wanda ya gane ya gane wannan hujjojin ya yi imani ya bi fali nafsi wannan ya kyauta wa kansa eh bin imani bin hujjoji na Allah ka yi imani to ka ka ƙara wa Allah wani abu ne saboda ka yi imani me ka ƙara masa to kafin ba kai ba kafin kai da ma Allah a kammale yake da kamala tasa ce ma ya yi ka saboda haka faman absara fali nafsi wanda ya ga ayoyin Allah ya miƙa ga kansa ya ya imani fali nafsi ya kyauta wa kansa in ji Allah wa man amiya wanda kuma ya makantar da kansa da gangan ya ƙi ganin hujjojin bayan Allah ya bayyana su fali fa alaiha wannan shi ya wa kansa shi kuma Eh, shi ya ɓarau wa kansa alheri kuma ya jawo kansa azaba domin sakamakon rashin imanin kanwa zai fada Allah ne zai cuci dan bai imani ba oh. e kansa zai gani zai ga sakamakon rashin imanin nasa wa man amiya fa alaiha wa ma ana alaikum bi hafiz ya rasulullahi inji Allah ce musu ni da kuke gani na nan ni mai isarwa ne ba ni ne mai gadi ba in ce kuma na isar kuma sai na sai na tsare in ga kun yi ko ba ku yi ba oh mai ganin wannan yana nan yana gani shi eh ni dai in gaya muku na kuma faɗa yin kuma kun yi ko ba ku yi ba wannan kuma ya ya ya ya abin nan ɗinku ya danganta gare ku mai shari'a ya shar'anta mai isarwa ya isar saura me saura masu aikatawa su aikata i haka Allah ya gama komai ba abin da bayi za su je su gaya wa Allah cewa ai abu kaza ne ya sa ba mu bi ka ba ya faɗa ya faɗi yadda yake so a bi shin ya faɗi yadda zai ka gane da akwai shin ya faɗi sakamako ya faɗi komai da Allah ya ga dama zai iya cewa ku bi ni amma kowa ya yi abin da zai yi a cikin abin da za ku yi zan zaɓi wanda nake so in ga wannan shi ya yi min ai an haɗa abu da wahala Allah bai wannan ba a ku bi ni kuma ga da abin da za ku bi ni Ka gani? an miƙo maka abin da za ka yi to menene kuma abin da ya rage maka lalle wannan aya tana nuna cewa Allah ya yanke hanzarin duk wani mai hanzari Allah ya yanke hanzarinsa ya ce ya isar da sako kuma sako ya same shi aya abu na biyu da aya take nunawa cewa mu gane cewa duk abin da Allah yake cewa ku yi bayi ku yi a tsananta har a yaƙi duka to akan wace fa'ida ce shi a wurin Allah faman afsara fali nafsi in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun yi kanku kuka yi wa in asa'atum falaha wanda ya munana kansa to to saura me kaga- ba ba ba maganar wani abin da Allah yake da shi na amfani a cikin ba- bautar bayan Allah man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha eh da haka bayi su gane cewa ayyuka da ake cewa su yi su ake so a yi wa gata tun da dai an kero su an kawo su duniya kuma an gaya musu abin da ake so su yi to Allah na iya yin halitta ya ce kuma ga abin da ake so ta yi kuma ta yi kuma bai bata komai ba ba haƙƙin halittar a kan cewa tun da ta yi wai sai ya mata babu da kake zuwa ka sayo bayi kuɗin da ka je ka sai bayan bawan ka ba ba wani ka ba ba ka karɓi bawan shi bawan bai nasa a ciki in ya zo ya dinga yi maka bauta yake ya dinga yi maka bauta me zaka bi- bi- sai ka biya shi bawan ka ne to bawa ma da ba shi kai ka yi shi ba ya zan ba shi da haƙƙi a kanka cewa ya yi maka aiki ka biya shi ko siyansa kai amma ba shi da haƙƙi a kanka kai sa shi aiki yau gobe jibi gobe shi ma ya san baya sauraron ka ce ka biya shi to sai Allah da shi ya kera ka daga- daga babu saboda Allah ai rahamarsa ce Allah ya ce ni na yi ku ga abin da nake so ku yi kuma ni ma zan muku alhamdulillah Mm, shi yasa bauta ta Allah ita sharafi ce ga bawa saɓanin bauta ta wani wato eh, bawa na wani shi duk bawa na wani in ya je ka sayo bawa yanzu in ya zo ya je ya ma noma ya ma wanke-wanken gida ya ma share-sharen gida ya ma kaza kai me shi kai kake cin amfanin bawan a bawa na mutum kenan amma shi Allah bawa nasa shi yake cin amfanin ubangidan ubangijin nasa shi ubangijin baya cin amfanin komai gare mu to sabanin bauta kenan ta- ta ta bawa ta bayi wa ma'ana alaikum bi hafiz na'am وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ai wa kadhalika ai kamar yadda muka bayyana tasarifin ayoyinmu a cikin wannan sura mu sarrafa wannan misali mu buga wannan hujja a cikin wannan sura nusarriful ayati haka nan muke bayyana ayoyi a wata sura ba wannan ba ma dan bayi su ji su yi izina wali ya kulu kuma muna faɗar ayoyin qur'ani mu gaya wa annabi ana masa wahayi kamar ruwa ya ta zubar da wahayi zance na Allah kafirai da musulmi kowa yana ji wali ya kulu da rasta saboda wasu daga cikin su kuma kafirai su ce kai wannan maganganun da muhammadu yake yi su ce masa da rasta ai zakarta a halal kitabi da gani wannan ba maganar ka bace ba abota littafi ka je ka zauna da su suka yi maka darasi kaɗan gyaggyara ka zo kake ce mana gashi wannan nawa ne na karɓo wai daga Allah liya ƙulu da rasta mun zubar mun yi ayoyin ne dan wasu su ce ka koyo a wajen wasu akwai ƙira'a ta darasta ko kun zauna kai da wasu ma'abota ko ba ma'abota littafi ba masana labarai sun ka faɗa su faɗa ka faɗa su faɗa har ka kai ga inda ya yi daidai ka karɓa sannan kuma ka zo kake cewa ƙur'ani ne wale ƙulu da rasta kenan to wannan ya faru lokacin da suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun san shi dai bai je wajen kowa ya karatu ummi ne shi su ma ummiyan ne ba ba masu karatun bane ba amma suka ji manzan Allah na zubar da ainihin kira'o'i ka- ayoyi na Allah sai suka ce a wannan da gani abin da ya faru akwai wani bawa rumi mutumin ru yana da karatu irin na da na sauran annaba littafin annaba duk ya karance su to wurinsa annabi yake zuwa yake karɓar darasi wal ya ƙulu da rasta to da Allah ya ji wannan sai ya ce "Ah, to ba su da hankali ne lisanul lazi yulhiduna ilaihi ajami wa hadha lisanun arabiyyun mubin harshen wanda suke cewa ka je ka koyo a wurinsa ai ba bawa ne ba ba larabe ba ne kai ko kana zubar da larabci fasaha mai balaga mai isa a cikin eh, azanci to eh, ina magana da za su yi kuma wannan wani ne ya koya maka ai ba zai yi ba a to shi kenan ma to aje shi wannan din shi ya koya musu ko wani irinsa to su je su koyo mana ba shi kenan ba dai magana ta kare eh to ka je ka koyo oh mun gano inda ka je ka koyo kai ware je ka ka koyo mana mu ma mu zo mu yi abin da yake yi an yi to ƙarya ne kenan ba hakan bane ba shi yasa ai Allah ya musu kalubale ce a to ku qur'anin nan duk da kuke ta cece ku ce akan zacewa Muhammadu ne yayi shi ko karbo shi to ku zo da irin sa mana gaba daya a'a ba za ku iya ba ku zo da sura a'a ba za ku iya ba ku zo da komai ma na qur'ani ku zo da salansa ba wanda aka ji ya zo da shi to kun san abin da ya sa ba a samu larabawa sun zo sun zano ƙur'ani ba bayan allah ya ce su zo da shi sun ji a kunnansu kun san me yasa ko abota fasaha da zala'a ne fa kun san me yasa da mahaukata ne eh, eh, irin haukan na turu ai sai su je su yo shirme su ce gashi sun yi ko amma sun san abin da suke sun kalli ƙur'anin sun caje sun duba sun gaya za a yi suka ga ai ba zai yiwu ba shi yasa ba a jaraba ba ko- ko ku gane ba ai da a gwada a ji kunya ba garka a yi ba a to shi yasa ba a yi ba shi yasa ba a yi ba to
اتبع ما أوحي إليك من ربك i- لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ittabi ci gaba da bin ma'uhiya ilaika min rabbik ya rasulallahi ya annabin Allah ci gaba da bin abin da aka yi maka wahayi daga ubangijinka me yasa na fassara da ci gaba da bi shi kuwa fi'ilin amare ne bi haka yake in yanzu kai zan ce wacce zan bi abin da ne maka- aka yi maka wahayi amma annabi sai a ce ci gaba da bi me yasa saboda to da kafin ita wannan ayar da ake ce masa ittabi din ta zo da me yake bin da can me yake bi kafin ta sauka ba wahayin yake bi ba to ci gaba da bi ya annabin Allah dama a aikinka ne abin da kake kai ne to ci gaba da abin da kake kai duk abin da mutum yake yinsa yake kansa idan aka yi masa umarni aka ce yi ma'ana ci gaba da yi kenan saboda dama ba baya yi bane aka ce yi ya ayyuhal ladhina amanu aminu haka Allah ya ce sai da ya kira bayi ya ce musu amanu ya ku muminai sai ya ce ko ku yi imani to ya zaka fasara wannan shi kuma ku ci gaba da imani da ubangijin da kuka yi imani da shi ku zarce kan imaninku da haka aminu din wannan umarnin na biyu dama sai da ya kira su da amanu sannan ya ce aminu to umarnin na biyu yana magana istimrari da dawami kenan Eh, ku dawwama kan imaninku haka nan ya annabin Allah ittabi ma yuha ilayka min rabbik suna cewa wani darasta zuwa kai ka, ka, ka karanto wajen wani ko kuma a wajen wani kaji kau da kai daga wannan ci gaba da abin da kake haka Allah yake zuwa ittabi ma uhi ilaka min rabbik wa arid anil mushrikin ka kau da kai daga barin mushrikai ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da su da shirka su watsar da su ci gaba da bin wahayinka yanzu a cikin nan kai baka ji kanshin lallashi da ake wa annabi Muhammadu ba a cikin wannan ayar baka ji hako wannan kanshin ba kun san lallai annabi sallama yana cikin shauƙi ya karɓi zance irin na Allah ya zo ya isar da shi ga bayan Allah amma a ce wai wannan zancen ba na Allah ba ne wai wannan zancen na wani mutum ne ba zai ɓata wa annabi rai ba lalle annabi zai bakin ciki to Allah sai ya hango bakin cikin da manzon Allah yake yi ya ce a ya Muhammadu ittabi ma uhiya ilayka min rabbik ci gaba da bin abin da muka yi maka wahayi daga ubangijinka sai Allah ma ya ce kamar ma ubangiji annabi Muhammad ne shi kadai ba ce min rabbik ko min rabbik daga ubangijinka ni ne fa ub- kamar ya ce ni ne fa ubangijinka ni nake maka wahayi ni na san ni ne nake gaya maka kakka ji bacin rai da wanda zai ce wani ne yake gaya maka ci gaba da abin da kake yi wa arid anil mushrikina wannan lallashi ne Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai rabbaniyai masana Allah a nan ne suke cewa dole mai son tafiya zuwa ga Allah ya hau wannan makamu dole ya isu da Allah shi kadai ya i- iradi ga dukkan waninsa gaba daya shi sa shehu zaruk yake cewa ginshiki na tafiya zuwa ga Allah guda biyar ne wa- wa- wato eh, a sashi na tafiya bayan Allah masu son kusanci ga Allah guda biyar ne in ka rike su ka ɗau hanya ka tafi ba wanda zai kama ka sai wanda ya biyo irin taka hanyar na ɗaya a taƙa wallahi fi sirri wal alaniya ka ji tsoron Allah a cikin mutane da in kai kadai kuma ga ka gashi ka zama Allah ne a zuciyarka na biyu ittiba'ur rasul fil aqwali wal af'ali bin ji da bi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya ce da abin da ya aikata na uku arruju'u ila Allah komawa ga Allah fil bisarra'i wad darra'i ka ji daɗi Allah ka sha wahala ka kalli Allah na hudu arrida bil qalili ka yadda da ko kaɗan ne ka ce madalla na gode na gode na biyar din al'iradu anil khalqi kowaye kai masallar gawa baya nan Allah ne kadai mai yi kuma shine wanzaje kuma ba wanda zai maka wani abu in ba shi ba to kaga wanda ya hau kan wannan dokin ya kage in in ya tashi su kuwa ya kage gani wani zai kamo shi in ba wanda ya hau irin nasa ba eh ba zai ba zai kamu ba ba zai kamu ba Allah ya dora mu akai Mm. to ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل har yanzu dai ana kan mataki na lallashi ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ai wannan shirkar da suke yi da kake gani ba wai fin karfi na suka yi cewa sai sun shirka dole ni kuma bana so su yi ba a'a abin da suka zaba kenan na basu da abin da suke so law sha Allah da ni Allah na so ma ashraku da ba su shirka ba da na so in shiryar da su da sai in shiryar da su ko suna so ko ba sa so da sai sun zama masu tauhidi din da ba za su yi shirka ba ma shirku da sai in halicci dukkanin al'umma gaba ɗaya su zama duk mumina in haka din da Allah yake so haka zai yi Mm, to amma ba haka bane ba sunnar Allah ta gudana ya ce mu mutane ba mala'iku bane ba mala'iku dole su ba Allah haka Allah ya kera su ya halicce su ba su da two, two way one way ne da su ba ka ko ba gane ba hanyar ɗaya ce tak wanda aka ɗora su kuma ba- ba- babu wata mu kuma muna da tuwai hanya biyu man sha a falyomin man sha a falyakufur an ban mu muhtarina kasancewa mu masu zaɓi ko ka zaɓi kafirci ko ka zaɓi kaza Allah ba so yake yi ya tilastawa bawa sai ya bi shi ba so yake bawan da san ransa ya ɗauki bin Allah ka zo masa da soyayya da kana so ba wai an tilasta ka ba in tilasta wace da tuni an inda sha'anu nazil alaihim min as-sama'i ayatan fazallat anaquhum laha khadi'in inda mun so mun saukan musu da wata aya da za ta diki kansu Ah, ka manta mutanen annabi Musa aka daga dutse da fa ana fauka mutura muka ɗau- muka daga dutse a saman su ga dutse gingime mai kamar dala ya rufe ko ina aka ce yaya ku imani khuzu ma atana kun bi quwwa ku karba abin da muka baku suka ce mun karba dole a to ayin Allah yana son a imani da wajibi da dole ne a yi to amma ba haka yake so ba yi ba waɗanda yake son dole ya yi su haka da mala'iku da sauran duk abin da ka sani wanda ba mutum ba aljan ba suna bauta wa Allah amma makahuruna ne su an ƙahare tilas su bi yaya Allah ya ce wa sama ki zo kina yi ta ƙalata a ta na ba'i'i mun zo muna masu bi Allah saboda an an halicce su ba za su saba ba amma kai dan adam an baka dama ka ji dama aka baka cewa ko kai ko kaka yi ba wani ba wani wanda ya tada karan hanci ba za a yi ba ba- ba ba wani ba wani fin karfi yayi ba ya gaya wa wanda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun bai kun haka ai ba zai yi ba da an so aka ce kun dole ka- ka kasance inda ake so din to amma an bakka ba a sa maka wannan gora ta kun ba an bakka da kanka ka zaɓi yi ko kakka yi sai kuma ka zaɓi kakka yi shikenan sai ce to kuma dama yin naka dama ba zai kare ni da komai ba eh to Allah kenan wannan wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ya imamar rusuli ya shugaban manzanni ba mu sanya ka ka zama raqiban mai bibiyar aikin bayi ba bayan ka gaya musu su yi a'a mun sa ka ka gaya musu su yi mu kuma ka ban mu da su mu ne masu masu sakamako wa ma anta alaihim bi wakil kuma kai kakka wahalar da kanka ban mu wakilta ka a wajen duk inda suka shiga sai ka bi su kaga me suke yi ba ba- ba- ba- ba ka tilasta musu ba kakka wahalar da kanka mai tafsiri ya ce wa hadha qawla al-amri bil qitali wannan kafin a umarni da a fara yaƙi ne eh, eh, amma dai kuma wannan wasu ce tana nan har yan- har haka har har yanzu ne duk wanda kai wa'azi kai wa'azi bai bi ba to ya za ka yi da shi ma anta alaihi bi wakil Mm. to ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون wala tasubbu allazina yad'una min dunillah ku musulmi ku muminai kada ku sake ku zagi kada ku yi dariya ko ku ku zagi gumaka wanda mushrikai suke bautawa idan kun haka fa subbullaha su kuma sai su zagi Allah adwan dan tsallake iyaka da zalunci bi ghairi ilim dan basu san Allah ba dan jah- sun jahilci Allah sai su ce kun zaki gunki so kuma so su zagi Allah kuma ai ranku zai baci to kenan a haka in an haka waye zagi Allah kun san in su- in kuka zagi nasu za su zagi naku to kun san nasu banza ne ku naku ba gaskiya ne to kakku zagi kakku zagi banza din dan ka a zagi gaskiyar to to wannan shine wakila ma'anar ayar ku muminai kada ku ringa zagin mushirikai in kuka zagi mushirikai sai su zagi manzan Allah saboda shine zai bata muku rai zai ku bata din to kakku haka sai Allah ya mai da zagin manzan Allah kamar an zage shi ne fa yasubbullah din domin ai sai aga kan ba za su zagi Allah ba dalili ai su ma wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah to sa zagi wanda suke cewa shine haka kuma da suke bautawa gunki ba sun ce inna na'buduhum ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba ai muna bautawa gunkuna ne da ranar alkiyama su kama hannunmu su kai mu wajen Allah haka suka ce ba to sun zagi wannan Allah dan an zagi nasu ai kaga wanda za su zaga rai ya ɓaci sai su zagi manzan Allah tunda shine ba su yarda da shi ba to Allah ce to ko hakan kada ku sake ku zagi ku zage su fa yasbullahu adwan bi ghairi ilm kazalika kamar yadda muka kawata wa waɗannan mutanen abin da suke kai zayyana li kulli ummatin amalahum haka nan muka kawata wa kowace al'umma irin nata aikin yanda aikin yake kenan a rayuwa kowa da aikinsa kuma zai kowa zai karbi sakamakon aikin da ya din ko eh summa ila rabbihim marji'uhum sannan makoma bayi gaba daya da wanda suka bi Allah da wanda basu bin ba ma gaba daya gawa makomar su take ila rabbihim ga ubangijin su za su koma fa yunabbi'uhum sai ya ba su labari bima kanu ya'maluna S- daga abin da suka kasance suna aikatawa a- a- a duniya na da'a ne ko na sabo ne eh to kaga wannan aya ɗaya ce daga cikin asali daga asalai na fiƙihu wanda aka ɗaure waɗansu fiƙihu a kansa malamai dama shi yasa in ka ga an ce ga wata ƙa'ida a fiƙihu ita ma ana ɗaura doka a kanta ta hau kuma sai ka zuwa ka ga ba aya ba ce ba hadisi ba ne amma sai a ce ƙa'ida ce to kakai azarbabi ka ce to yaya ba aya ba ba hadisi ba zan tashi kuma in bi wani abu a kan- a ce ka'ida ce kuma a addini a ɗaura hukunci kuma a kanta to a baka sani ba yanzu saddu zara'i da ake magana toshe kafar ɓanna shine saddu zara'i wannan aya tushe ce akan saddu zara'i duk abinda halal ne shi a yi shi amma in an yi shi je za ka zuwa haram to shi halal din a sannan an an hana shi don kakka kai ga haramun din haka ka'ida take ita shi ne ake ce mata sadduwar zara'i dukkanin mujtahidan nan sun yi riko da ita bare ma imamu malik babban ginshiki ne a cikin mazhabarsa shi yasa mai mutasar yake cewa mu ne alittu mati ma kasura kasuduhu ko malam ina malamin wa mun alituhumati ma kasura qasduhu dukkan wani ciniki na halak a zahiri halal ne amma zai ja'i zuwa a a fada ciniki na haram to an hana wannan abinda aka yawan nufasa na halali amma lalle an san a ciki za a yi burin burin za a an ɓoye wani abu a ciki to sai a hana shi hakanan wannan ayar tana zama babban ginshiki babban makafa ga masu wa'azi masu shiryewa zuwa ga Allah su mai da hankalinsu akan wannan aya in dai gunki banza sha-sha-sha tun da nan ba masu gu- bautar gunkin ba ne shi yasa nake zagin sa eh to ai an hana mu mu zagi gunkin masu bautar gunki in su ne kas su ma su dawo da irin wannan amma dan nan masu bautar Allah ne in dai an Allah ya hana a- a zagi gunki to yaya kai za ka tsaya ka zagi mutum ma ai ka- sai ka ƙara masa gudu ko bai shi shi bai zagi Allah ba ka ƙara masa gudu kan abin da yake kirikiri gaskiya kake faɗa ya ce ƙarya kake yi ai kai masa asarar karɓan ma gaskiyar a sannan ma to don haka tunda Allah ya hana a zagi abin bauta wanda Allah bai da abin ƙi irin shirka amma ya ce kada a zage su ka a zagi mu shirkan ka a zagi shirkar don kasu kuma su dawo su yi wani abin da ya fi wannan to lalle masu zuwa za- kira zuwa ga Allah su koyi wannan salan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kan wannan salan ya hau in kai kana takamar annabi ne abin koyinka ka duba inda Allah yake cewa lokacin da suke jayayya da annabi Muhammadu da mushrikai yake ce- Allah ya ce ka gaya musu wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin wannan aya kanta ta isa mutum ya duba ya ga salo irin na wa'azi manzan Allah ne fa amma yake cewa lalle da- da ni da ku muna kan wani abu daban-daban ba su daidai ba to kuma lalle ɗayanmu yana bata ɗayanmu kuma a shirye yake bai ce ni ne shiryayyen ba inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin cikin mu dai wani yana cikin bata wani kuma yana cikin shirya bai ce ni ne ba saboda husnu da'awa to za ka yan uwa ya kamata mas- mas- masu kila zuwa ga Allah a daina fusata su suna kaucewa irin wannan layin ko an fusata ka dama an fusata ka dan ka kauce layin ne kai malami kai ba za a fusata ka ba kai masumi ne to yi haƙuri kai kira shi alwa'azu faƙilun bala tursilhu jabalan haka wani malami yake cewa shi kansa wa'azi nauyi ne da shi idan yanzu kana wani aiki ba daidai ba kana ta jin ana rafka gora allah baya so wanda ya wannan wut ana ta faɗar abu sai ka ringa jin ba daɗi a ranka to ai yana da nauyi to ko bayan wannan sai a raka maka da zagi aika a bar shi dole ta shi kansa wa'azin mai- mai nauyi ne in ji malamin ya ce kar ka jefa abu mai nauyi kan mutane ba sai ya rorotse su ba ai duk malami ai kamar dan kasuwa ne da ya kasa hajarsa ba so kake a siya ba to wa'azinka ba so kake a karba ba to yi kyakkyawan lafazi ka yi tausoshi ka yi a hankali kamar za ka kama wani abun farautarka cap kuma sai ka kama din kana haka Eh, duk wani wanda yake ganin ana ta cece kuce da ya bi ta hanya wata il ta haka da ba a cece kucen ba kuma da da an gane shi da an karba in yana ganin ai a hakan ma an karba to da an karba fiye da haka inda ta can din kaji eh to وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون wa aqsamu billahi jahada aymanihim kafiran makka suna rantsuwa rantsa rantsa da Allah iyakar matukar rantsa rantsa su iya gaskiyar su anan akwai rantsuwa akwai waɗanda suka yi rantsuwa akwai wanda aka yi rantsuwa da shi akwai abin da aka yi rantsuwa a kansa duk anan aksamu sun yi rantsuwa su waye mushirikai da wa suka rantse to waye abin rantsewarsu billahi dama in dai ba wasa suke nufi ba ba sa rantsewa da gunki ba ra- ba sa rantsewa da uwarsu da ubansu duk wannan kayan rantsuwarsu ne amma idan suna son jiddiya sai su ce sun rantse da Allah to aksamu anan billahi to lallai da gaske kamar da gaske abin da zai zo me suka rantse a kansa la in ja'atuhum ayatun lallai idan aya ta zo musu kun san ayar da suke nufi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi wa'azi ya wa'azi ya wa'azi to ya dan fara shiga su wa'azin haka kaɗan sai suka ce to yanzu abin da muke so da a tsaya idan ka zo mana da abin da muke nema za mu yi imani sai suka rantse da Allah za su yi imanin kuwa me suke nema ka maida dutsen safa gingime me wanda a lokacin ba a kwashe shi kamar yanzu ba gingime ne ka maida shi zinare kowa ya je ya ta kamfata ɗaya kenan sannan na biyu ka taso mana iyayenmu da kakanninmu wanda suka mutu su zo mu yi magana da su su ce kai gaskiya ne to kai ya kake zato wannan abin da aka suka faɗa annabi ne suka gayawa mai magana da Allah kuma kuma Allah ba zai- wannan wannan wani abu ne a wajensa ai ba wani abu bane a wurin Allah din annabi sai ya ansa musu yace shike ya tafi ya fara addu'a sai jibril ya zo ya ce a muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan abin da kake nema abu ne mai sauki za a iya yi sa amma ka sani Allah ya ce idan aka yi musu wannan haka ba su yi imani ba shafe su za a yi annabi ya ce a bari rahmatul lil alamin ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin har gare su da ko sun yi ko su so rahaman ne sai ce a bari to kaji sai Allah ya ce kul ka gaya musu innamal ayatu inda Allah to ai saukar da waɗannan ayoyin ba ni ne mai saukarwar ba yadda kuke ji ina cewa qur'ani daga Allah yake ayoyin ma daga shi suke wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun to sai Allah kuma ya waiwayo ga muminai domin su muminai da suka ga kafirai sun yi jiddi da gaske kamar imanin za su yi in an saukar da ayoyin sai suka dinga kwaɗayin Allah ya saukar da ayar A- kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka- kai ya fasa addu'ar suna ganin in dai yayin to imanin za su yi to shine Allah ya waiwayo wajen su muminai ce wa ma yushirukum wa ya sanar da ku annaha idza ja'at lahum ai ba ku san cewa idan ta zo za su yi imanin ba ai ko ta zo ni a ilimi na na san ba za su yi imanin ba shi sa ladin in ka ce annaha idza ja'at ladin wasu ke cewa sila ce ko za'ida wa ma yushidu kuma annaha idza ja'at yuminuna kaga karatun yayi a haka ai wa ya gaya muku in aya ta zo za su yi imani to a haka amma in ka koma can kuma wa ya gaya muku in ta zo ayar abinda kuke zato zai faru ni a ilimina na sani annaha idza ja'at la yuminuna ilimina ya riga ya na sani cewa in ayan mata zo ba za su yi imani ba ni kuma zan gudanar da abin da ne alkawari na shafiya to shi yasa ba a saukar da su ayoyin ba kenan amma za mu ji bayan aya wannan za ku ji kuma amsa da Allah zai bayar akan wannan to ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب afidatahum ay nuhawwilu qulubahum anil haqqi mu ne muke jujjuya zukatansu daga barin su fahimta ba za fahimci su fahimci gaskiyar ba wa absarahum da kuma gannansu su ma ba za su ga gaskiyar su gane ta ba ba za su yi imanin ba kama lam yunu bihi awwala marra shin da Allah ya ce yana juka juya zukatansu ba za su fahimta ba ko ganin su ba za su ga gaskiya ba to haka aka kera su in haka aka kera su to me zunubin su kenan tunda haka aka yi kan zuciyar ta fahimta kan idan ya gane a ba haka aka yi su ba shi sa Allah ce kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar a baya irin waɗannan ayoyin ai mun nuna musu amma ba su yi imanin ba shi sa muka juya zuciyar ta su zuwa abin da suke so su suka fara zabi sai Allah ya ƙara musu gudu cikin zabin su an gane kafin wannan maganar an tsaga musu wata fa sun nemi wata ya tsage annabi ya ce Allah ya tsaga wata Allah ya tsaga waya ta ya sauko da shi اقتربت الساعة وانشق القمر أما ما يفعلوا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ga aya sun gani amma suka ce kai ina sihirin ma- ma- sihirin Muhammad ya wuce ƙasa ya tafi sama kuma to don haka kama lam yu'minu bi awwala marra yanda da ba su imani ba yanzu ma haka muke jujjuya zukatan nasu su wuce cikin abin da suke so wa nazaruhum ay natrukum sai mu basu fi duguyanihim ay dalalihim a cikin bannansu ya amahuna suna ta bagamniya al'amahu shine at-taraddud wal hayratu in aka ce wane yana cikin amahu wai yana cikin kai kawo to wannan faɗin ya amahu da suna kai kawo taraddudi da tahayyuri shine aka gano cewa to lallai akwai abin da yake tsunkularsu na imani kamar kai suna kannan fa nan muhammadin nan fa kai gaskiya ne fa su kalli kaza fa yayi kaza fa yayi kaza yayi kaza yayi to me ma bai ba ga annabi muhammadin to ba su gan shi ba to wata zuciya sai ce to ku musulunta wasu kuma su ce kai ga abin da aka taso ga kaza ga kaza kuma to ya mahuna ya taraddaduna ga kuma fidira tana jan su domin kowa an halicce shi musulmi ne sai dai ya kafirce daga baya to wannan fidira tana jan su ga haske na nubuwa yana haska su ga zuciyarsu kuma kafira tana danne su to nazaruhum sai mu basu a haka inji Allah ce dugu ya nemi ya amanu ita haka hasu zo gare mu to ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون to ga amsar nan da na faɗa Allah ya bayar da ita akan abin da suke nema cewa sai an sauka musu sai annan Muhammadu ya yi musu shi Allah ce lau Allah na nazzalna ilaihimul mala'ikata kai da a ce mala'iku ma muka sauka musu kamar yadda sun nema aya a wata ayar laula unzila ilaihi malakun me ya hana a saukar da mala'ika mala'ika ya ce in annabi ya wa'azi mala'ika ya ce gaskiya ne Allah ya ce to da mun saukar da mala'ikun kamar yadda suka nema da kuma matattun sun taso ba sun ce matattu zo su yi musu magana sun ce fatu bi aba'ina to a zo mana da iyayenmu ko to da Allah ya ce wa kallamahumul mauta da matattu sun musu magana daga kabari kamar yadda suka nema suka ce a zo mana da iyayenmu to da mun raya iyayen nasu iyayen nasu zo su ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya muhammadu rasulullah da sun yi wannan shaidar gaba daya Allah ya ce wa hasharna alaihim kullu shay'in mu kara musu ma a ce mu tashi komai mu tashi tsuntsu mu tashi dabba ta ruwa ta daji duk ta tafi- ta fito tana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul duk su zo suna shaidar Allah ce ma kanu liyuminu ba imanin za su yi ba illa an yasha Allah Allah ne mai sa a imani ba neman a yi kaza a yi kaza ba ba anan imanin yake ba ba a yi komai ba sai a yi imanin me al- me annabi Muhammad ya nuna wa Abubakar ta yi abubakar ka musulunta ya ce na musulunta shi kenan ba wata- ba wata magana musu guda ɗaya ko ya ce eh babu eh babu eh yana kiransa ya amsa ba wata magana ya ci gaba da shi ma kira to ai wasu ba wani abu suka gani ba to waɗanda suke neman ganin abin nan Allah yake cewa annabi Muhammadu da a yi musu wannan duka ba za su yi imanin ba sai abin da muka so kenan illa an yasha walakin na aksarahum sai kuma Allah yake wa yake mayar da raddi ga muminancin da suke ganin kai da an musu da sun imani Allah ce na aksarahum muminan nan yawa yawan su yajhalun sun jahilci irin wannan abin abin da yake a boye wanda sai mu muka san shi eh to kaji to وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
yayin da dai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ta gogayya yake ta fama da adawa ta ƙuraishawa da abin da suke ginawa na munanan kalmomi ga Allah munanan kalmomi ga shi manzan Allah munanan kalmomi ga alƙur'anin Allah sai Allah ya saukar da wannan aya don ya lallashi annabinsa ya ce ya annabi na ƙarshen zamani annabi na annabin da ba daga shi ba zan sake aiko wani annabi ba yace kazalika ai mislu ma ja'alna laka ya akmalar rusuli aduwan ya kamar yadda kaga mun sa maka makiya waɗannan masu yakushinka masu gaggaya maka maganganu to ja'alna li kulli nabi'in aduwa kowane annabi ma mun haɗa shi da makiyan ba kai kadai ba to in dai har annabawa da suke wuce a baya da su an aiko su ga al'ummarsu ne yan kaɗan wasu garin wasu ɗan da ƙarin wani garin haka in sun fama da makiya to kai fa kai ne fiyayyen annabawan da muka haɗa maka ko'ina da ko'ina naka ne ya ba za ka yi fama da wannan ba kama ana lallashinsa ne da wannan shayaɗina insi wal jinni an yi badali ne makiyan nan an hada shi da makiyan ba makiya mutane kadai ba har da aljanu a cikin makiyan kowane annabi mun hada shi da irin wannan kai ma kana da su ya rasulullahi katada yake cewa a cikin mutum akwai fa shaidan kuma kuma shaidan na aljan eh duk wani kangararre a mutum sunansa kenan shaidan din kenan duk wanda ya kangare in ka an ce an kangare kuwa to mutum ya kangarewa da'a ta Allah kuma yana ta zalunta bayan Allah to ga sunansa Allah ya ce akwai dama shaidan a mutum da aljan to wannan shine shaidan na mutum shi kuma na aljan shi kuma a aljan din ai aljanu akwai bayan Allah wa inna minna muslimuna wa min alqasidun akwai masu sallama wa Allah a cikin aljanun to waɗannan ba a ce musu shaidanu waɗanda suka kangare a cikin aljanun su ma su ne shaidanun maradatul jinni ake ce musu to Allah ya ce Allah ya sanya a cikin makiyan da annabawa suke da shi akwai makiya aljanu akwai makiya mutane duka gaba daya maliku bin dinarin yake cewa kun san wanda na fi jin tsoro a cikin waɗannan da aka ambata kace a yace na fi jin tsoron shedan na mutum din na fi jin tsoron na mutum din yace ya akai yace ai da na ji wasu wasi ko na ji wani abu motsin na shaidan na aljan na ce a uzubillahi mina shaidanin rajim ya ku tafiya banni shi ko na mutum in ya dinga jan hannu na sai ya kai ni sai ya zo ya tsugunna don kaga kenan kaga ta'awizi shi ya fi dukan shaidan na aljan kenan don yanzu amma fa da wani fitinan nan zai zo ya zauna ma a cikin zuciyarka kai ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ba sa'a ba zai tashi ni haka nake gani ko wani bai taba jaraba ba eh amma an ka faɗa a fili kan ka faɗa a fili eh musamman in ko ya fi ƙarfinka ji a to kai ni ne shaidan din ai kaga sai abin nan sai kaga shaidancin da kyau amma me yasa Allah shi ya aiko annabawa kuma ya haɗa su da maƙiya me yasa i Allah da ya aiko annabawa suwa annabawan suka samu shine abin shine amsar sun samu mutum biyu waɗannan mutum biyu kuma kowa ya ɗauki Allah ya ba shi damar zaɓi na ya zaɓi abin da yake so to wannan sai ya zaɓi ya zama baya san annabi to to ai tun farko Allah dama ya bashi dama ko wannan kuma ya zaɓi ina san annabi ba shi kenan ba sai in zama ina tare da annabin wanda kuma ya zama ba tare da shi ba baya san sa ya zama a duwi ko to ta ina ta nan aka samu abokin gaba abokan gaba kuma in dai ba kamar irin wannan ta annaba ba shi abokin gaba a cikin mutane ai yana da kyau Malam Jami? Ma addu'a Allah ya ƙara ma abokan gaba? Eh? Baka ji wani waƙe yake cewa idaya lahum fadlun alayya wa minnatu. Maƙiyana suna da farala a kaina, suna da baiwa a kansu a kaina. Domin su ne suke sa ni in zan yi bargaje in yi komai tuna ina fa da makiya sai in yi daidai ba dan su ba da na shiga ta inda nake so in bar ta inda nake so amma tuna kasi mun fa dariya sai ka ga to bari sai na tsaya na ga abin da zan yi ba za a yi min dariya ba to ba su taimake ka ba idan wani abu ne kake da shi wanda koya- koya ka yi shi kake ganin zai kai in ka san kana da maƙiyi fa sai ka yi shi yanda maƙiyin ba zai ga illa ba shi kuma masoyi rufe idansa yake yi ko baka haka bane ba in wanda kake so ne duk abin da kai sai ce ai haka yake ba komai kuskuren ma sai ce a wannan ai ba da ganga aka yi ba ai kaga abin da ya ja kuskuren mu shi kuma ƙin laliban ma daidai ne amma laliban inda zai soka yake yi to ai ko a mulki yanzu in aka ba makiya ai ba ya kyau ai ko ba ku gane ba ai in ba yan adawa ai mul- mulkin baya kyau saboda duk masoya ne yan abi a haka take to ba a san haka to shi sa ana son lallai ya zama cewa koya dai kana da ɗansu sai dai amma kasi yawa kuma kai addu'a kasu fi ƙarfinka yawa sai wannan kuma Eh, in ba su fi ƙarfinka ba shi kenan amma su fi ƙarfinka shi ne babu kyau to yan uwa ah, akwai abubuwa waɗanda suke gaskiya ya kamata mu tsaya a kansu da kyau muna da sakaci da yawa abin da yake a zukata nam- namu nema da baki kawai ya fi nema da aiki da muke yi yanzu ko zancen makiyan nan da da ya kawo wannan shi ya ka shi ya tado magana za ka ji wani diya za ce wallahi malam makiya sun min yawa ga baki ga waye in ka tsaya ka tambaye shi to da Allah in ka je kwanciya sallah raka'a nawa kake a cikin sujada ka kana Allah ya taimake ka akan su Allah ya kaza Allah ya- kana yi zai ce ma a'a in ka tashi da safe me kake yi ba abin da mutum yake na azkaru kuma yana cewa makiya sun batsa masa Allah maɗaukakin sarki ya yi- ya bar mu a tsakaninmu mu yi abin da za mu shi ya je ya mana hukunci idan kai baka roƙi Allah ya kare ka ba shi kuma ya roƙi Allah Allah zai roƙa ya ce ma ina so wane ya cutu sai Allah ya ce to to waye mai yin dai in ka amma ba kyale wannan mutum zai in ya je ba za a yi wannan az- azaba ba sakamako amma dai ya roƙa an ce to kai kuma ka ce Allah so nake ka kare ni daga sharrin mutumin nan sai ya ce to sai ya kare to ba a yin komai na abin da zai zama kariyar kuma ana ta magana da mag- baki baki baki baki ita haka babu kamar neman bangaren nema ne na arziki da neman waɗansu bukatu za ka samu mus- mutane sun kasa tsayawa su roƙi Allah akan wannan bukatun nasu kuma amma da baki suna cewa wallahi babu wallahi babu sai mutum ya zauna ya share awa shida awa takwas yana hirar banza da wofi ya kasa tsayawa ya ta istighfari bayan ku Allah ya ce in ku kai zan sauka muku da rahama ya ƙi ya je daga ya je in abin ba sha'a ba sai kalle kalle in ba kallon ma abokin hira zai raruma majalisa an gama jiki ya lakwas ya koma gida ya je kawai ya kwanta kuma a tashi kuma nema yake yi to wurin wa yake nema ai kulle ƙofa kake yi daga kai sai wanda shi kadai ne wanda yake ganin ka yake jin ka kai ta nema da dukkan wasila zikiri ne ƙur'ani ne duk abin da za ka nema ka shiga a wurin allah kana so ya maka kai amfani da wannan ka kulle ƙofa in ba sa'a ba da safe wanda zai buga maka ƙofa wanda zai baka din ne salamu alaikum wa- wani ya yi na biyo mu gaisa ne ya aka yi ce tuto wallahi dama abin da ne to, ga dan wannan a abin nan kai ka riƙo Allah ya baka sai a turo shi kuma wani ya zo ya baka dama sako maka zai yi a ɗakin to haka abu yake yan uwa a tsaya a dage wannan duniya ma fa kenan wannan an magana da kare sharrin nan da neman arzikin na duk duniya kenan to lahira kuma ta fi haka a wurin in kana neman ta lahira ba sai ka yi kama kana yi ba ta rago ba ce fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ya ce an tsare aljanna bil makarihi wa hujibatun naru bi shahawati duk abin da zaka ji ranka yana so yana so to ka ɗau wata hanya ba mai kyau ba ka doshi hanyar wuta domin ita wuta ita ce aka zagaye ta duk abubuwan sha'awa to da kana ta bin sha'awa sha'awan nan to can kake tafiya ita kuma aljanna an zagaye ta da abubuwan da kake ki wanda baka so da kaji abubuwa ne na bautar Allah sun ma nauyi kana kutsa kana yi to ka ɗau hanyar can kuma an gane to a tsaya a bauta wa Allah har Allah ya yarda cewa ya karɓi bautar taka kuma da zaran Allah ya yarda ka ya karɓi bautar taka ba sai an je aljanna zaka gani ba mala wannan in an je aljanna karɓar sakamakon zaka yi a fili na yattiki amma a nan akwai Allah na sakamako a nan ga wanda ya bi shi kuma mai daɗi wanda kuma daɗin ya fi duk wani abin da yake da daɗi a nan duniya baka karanta hadisi na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan bawa ya zama na Allah sosai Allah na sa masa in ya samu wani irin imani alawa ta ci- ta imani za a azurta shi da alawa ta imani wace iri ce alawa ta imani wani abu ne da ba za ka iya kwatanta shi ba sai dai a ce halawa ɗin kawai abu mai daɗi shine alawa ai Eh, hausa ne alawa amma halawa duk wani abin da zai baka daɗi da ni'ima shine halawa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya zauna cikin tilkin imani Allah zai azurta shi da halawa ta imani to wannan alawa ta imani a ranka sanda duk mutane suke firgice wala dariya kake musu kai baka firgice zuciyarka a nitsa take kana jin wani irin daɗi tsakaninka da ubangijinka amma kaiwa wannan matsayin sai da ibada ta gaske ka yi yau ka yi gobe ka dawwama a kai tun bacin rai kake ji ka zo ka ji daɗi kake ji ka zo ka ji idan ba ka yi ba ba ka da nutsuwa ba ka da jin daɗin to ka fara lo- tsa- tsa- tsa- tsotsar alawa wasu malamai na hadisi suke cewa a'a wannan ibara ce ta wasu ma suka ce ba wani ibara hakika ce kawai duk wanda ya sai ya ji wannan daɗin a ransa ji ake yi sosai kamar yadda zaka tsotsi alawa kana jin mai daɗi mai gardi haka imanin ka zaka ringa tsotsarsa saboda zamansa a zuciyarka kana jin daɗi to amma ba haka ake kawai ba eh sai an nema wurin mai bayarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa zukatan bayi a hannun Allah yake yana juya ta yanda yake so shi yasa da kai sujada kace to ya mai juzzuya zukata ni tabbatar da ni tare da kai to duk sujada in kayi kar ka bar goshinka sallah ta farilla ce ko ta nafila sai ka ce ya Allah ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ni a juya zuciyata a batta a wurinka akan addininka mutum ya ta wannan addu'a dukkan abin da zai yi na Allah ya ƙara masa imani da haske to lalle wannan mutum zai ga yayi kuɗi ko bai kuɗi ba amma zai ji ya wadatu to Allah ya taimake mu Allah ya ba mu imani sabiti wa fi